ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya kaddar mu a jami'ar Andra Salifu ta garin da magaran a wannan rana ta ko dare na ladi ranar subudu daren ladi muna sha tara ga wata na rabi'u sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na goma dubu biyu da ishirin da biyar ‘yan uwa kamar da aka yi dai sanarwa ko gayyata lacca mai taken yaya ko matsayin san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta biyu mai bi mata akan komawa ga Allah subhanahu wata'ala ko mu ce mutuwa ɗan wa waɗannan matsaloli guda biyu su ne insha Allah bakin gwalgwado ‘yan kalamomi ba don komi ba sai don faɗakarwa ko tunatarwa ga ‘yan uwa’ ba tare da wani nasoshi masu yawa shi abin da yake ga musulmi ƙoƙarin fa'idantuwa ko shurare game da abin da ake wada ka zo wuri ka ɗauki kalma guda ka fahimce ta ka yi aiki da ita zai ma sababi ko da zai shiga gidan aljanna gobe kiyama insha Allah muna fata ta mai ƙoƙarin ba da hankalinmu da tunaninmu game da abin da za a faɗa muna fata alamun jagoranci ‘yan uwa matsalar farko san annab sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa idan yi maganin soyayya ta annab sallallahu alaihi wasallam a matsayinmu na musulmi wanda kalma ta farko wanda za ka zama musulmi ita ce kalma ta shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a matsayinmu bayan ta Allah subhanahu wata'ala da ibada muhammad sallallahu alaihi wasallam shine matsayin jagora dan aike jagora daga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan manzo shine tsani tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala da Allah ya yi mu dan ibada kamar da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci ba aljani da mutum sai dan su kade ta da ibada kuma wani ibada da Allah ya yi mu dan ita bai bar mu ba karazibe sai da ya zaba ya take cikin bayin shi kamar da yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu tagut duka al'umma Allah kan zabo su daga cikin bayin shi ya aiko su matsayin ɗan saƙo shine ake cewa manzo jikada wanda Allah idan iya son mu yi kaza ko mu bar kaza ga ta hanyar wanda Allah zai aiko wannan saƙo na shi wanda wannan Allah subhanahu wataala ya ko da manzanni masu yawa ɗari uku da goma sha biyar shi kuma shi ne na ƙarshe wanda shi ne Allah ya yi kuma wannan al'umma a matsayin manzo zuwa gare mu. ‘Yan uwa idan mun ce Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam lazim haƙƙi ne san shi bayan imani da shi dole san shi ba cewa bane ya kamata ko na ga dama a haƙƙi gare shi kuma duk abin da wani zai yi a so shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya gama shi ya cancanta mu so shi don yanda ya zo mana da saƙo yanda yake son yake tausaya mana ƙware ya cancanta an ba bitirci ba dole ne mu so shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anantum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan manzo Allah ya sanar da mu cewa manzo ne daga cikin mu mutane kuma kabila ta larabawa a cikin Allah ya zo da shi wanda wannan matsayin shi Allah ya ce kwarai iya tada mai hankali duk abin da zai ba mu wahala bai san shi kuma yana kwaɗanmu wajen imani yana kwaɗanmu shiga gidan aljanna don haka annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙi gare shi akan mu na muso shi cikin wata ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah cikin dare fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbi إنهن أذللن كثيرا من الإنس يا الله iya magana kan aljannu ko gumaka kai za mu ce sun batar da yawa daga cikin mutane ita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya Allah wannan fada ta ta nabi Ibrahim alayhi salam ya tausaya ma al'ummar shi duk daga halin da suka yi amma kice Allah wannan gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane to amma Allah wanda ya bi ni shine ke tare da ni wanda ma ya kibi na kuma kai dai Allah mai gafara ne mai jin kai ne kaga na akwai tausayawa annabi ga al'ummar shi annabi Isa alaihi salam ya kan tafi Isa alaihi salam don abun annabi ya kan tafi ayoyin kan wannan annabawa inda Isa yake cewa Allah subhanahu wataala inda ke ta in tu'adhibuhum فإنهم عبادك وإن تكفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله وإن بينك ضد سن برهانيا أما توسع ولا أنبغى ألومش إذا يا الله wannan mutane idan ka musu azaba a kan laifinsu kai mai iko ne bayinka ne in Allah ka gawarta musu kai dai Allah mabuwayi ne mai hikima bayan kanta na ayoyi guda biyu sun sai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam sai hushi da kuka yace Allahumma ummati Allahumma ummati ummati iya tana al'ummar shi Allah subhanahu wataala ya san da komi iya ganin komi iya da masaniya kan komi amma kai tsaye Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ikar Jibril ya Jibril ka je ga Muhammad fasalu ma yubki mawabikin jibril kai je ka iske muhammad ka tambaye shi me ke sa shi kuka kukan me ke kukan me ke an tafiya kukan me kake yamma duk Allah san ko jibril ya sabko ya ce ya muhammad ubangijin kai turo ni in tambaye ka kukan me kake tambaye ke ma me ke sa shi kuka ya gaya mai cewa iya tana al'ummar shi halin da suke ciki da halin da za su shiga wannan abin ya sa yake sa shi kuka jibril yanzu ya zo ya ji an gaya mishi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya ba ya gaya mu Allah ga sakon da ka tura ni ga abin da ya gaya mu duk da Allah ya san komai Allah ya jibril ka gaya mai cewa inna sanuduka fi ummatika la nasuka ka gaya mai za mu yarda za a baka abin da kake so cikin al'ummarka ba za mu bakanta maka ne ba ko ɗaya kenan za a bashi ma'ana ceto na al'ummash da matsayi na al'ummash ka ga wani menene ka ga wannan bawan Allah wanda ke kuka saboda mu ka kan ba butulci ba dole ne dole ne mu so shi wanda yanwa idan mun ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum musulmi ya zama to da abin da zai yi ba kurin mana ga ya kamata kaza a kai da dalili Allah subhanahu wata'ala iya tabbatar mana san shi haƙƙi ne wajibi ne sai Allah kan wasu ababe wanda ɗan adam a rayuwar ɗan adam a kansu ke kai da kawowa ya ma mutu duk ƙare da wushi sai Allah ya jero su sai ya mana ishara wa'annan ababe gaba ɗayansu idan ka yi son su a kan Allah da manzan shi to akwai matsala da shiga layan fasikanci. Allah ke cewa ƙul in kana aba uku, wa abuna uku, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amalika tilftumuwa, wa tijarar takashana kasada wa masakin tarzaunha. A habba ilaikum Allah wa rasuluhu wa shahadan fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi. Wallahi la yahdi kalmar fasikin. Ana Allah ya jero wa'annan abin guda guda takwas. Ice ga yawan mutane kul in kana aba'ukum in uwayenku wa abunakum ko diyanku an san mutum da da da uba ko diyanku ko ƴan uwa ikhwanukum ko ƴan uwanku wa azwajukum ko matanku an san dan adam zai kai da kawo kanyin shi ya kare akan hidimar mace da diya matanku wa ashiratukum ko kuwa danginku haka wa amon tabtamuwa haka dukiya ya tabtamuwa ma'ana dukiya da ka tara a kwan ko gidaje ko kaza wanda adam duk rayuwa da kina abubuwan su ne yace ko kuwa tsoron bacin kasuwa faduwa cin riba a kasuwa waɗannan ababe yace wa masakin tarzauna da gidaje na musamman da kuka yi kun samu nutsuwa kansu waɗannan ababe da Allah ya jero wanda an san ɗan adam duk rayuwar shi ba ta wuce wa'annan na ban takwas da Allah jero yace wa'annan in aka waye gari ga san su da Allah da manzon shi Allah ya tofa tarabansu ku yi jiran abin da zai yi baya hatta ya ce Allah bi amri Allah zai zo da al'amarin shi abinda ba shi kyau da ƙarshe da hiri aye ce wallahi da hadal qawmun fasiqin Allah bai san mutane fasikai ‘yan wa'ana iya karantar da mu cewa a rayuwa ta ɗan adam mai imani babu wanda yake ya kamata ko wajibi ka yi so da kowa kamar bayan Allah manzanci sallallahu alaihi wasallam kinan wasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne haƙƙi ne wajibi aka dimi imani madalla Allah ke ta sanar Allah ke ta sanar Allah wata aya Allah ke cewa annabi aula bil mu'minina anfusihim وأزواجهم أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن الله يتي النبي shi ya cancanta da kanka kai da kanka kenan ka ba da kanka ka mutu saboda shi ka yi san shi da kanka haka Allah ya ka kenan abun wani abu ne mai ƙarfin gaske ba wasa bane ba wata ruwaya da Imam Bukhari ya rawaito Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in dole wani musan sa annabi ba abin da ba na wasa ba ya kamata bane ba dole ne nan fakar Allah ce muka ji kuma nan hadisai ne tabbatattu bukhari ko muslim mazala ke cewa ɗayan ku la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai zama mumuni ba ba ka zama mai imani ya ce hatta akun har sai kina imaninka har sai lokacin da ni ne a habba ne he ka yi sona min walidihi wa walidihi wanda ta jam'in he ka yi sona akan uwayenka ma'ayuhanka ka yi sona akan diyanka ka yi sona akan mutane gaba ɗaya tukun za ka zama tumumuni kunga abin gaga ba wasa ba ne abu ne mai mahimmancin gaske san annabi sallallahu alaihi wasallam baka zama mai imani sai wani abin ya tabbata yanwa in zaka gano al'amarin abin ba wasa bane kenan akan haka yanwa nawa zaka samu musulmi iya sallah iya azumi ga wani umarni da manzon Allah ce a kaza wata sunna tabbatata daga manzan da Allah ya aiko ya ce kaza za a yi ko ko ya ce ka a yi kaza lokacin da aka waye gari sai uwaye suka ce a'a abin da ya ce ka a yi suka ce sai ka yi abin da ya ce a yi suka ce kakka yi a nan abin zai zo za ka yi mawazana za ka auna ka gani ina ne ka tankara ina karin jaya da yawa wasu neman gyarawa da mutane za su iya ta haka umarni da manzan Allah ya ce a yi ko ka a yi don sadewa ko yardar uwaye ko ‘yan uwa ko abokai to duk lokacin da na zaka auna duk lokacin da wani umarni zo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abun annabi ya ce ayi ko ce a bari to lokacin da wani ya ce a'a to an ka kawo manzon Allah a gaba kowaye kowaye ya mai da shige sai a sani manzon Allah a gaba a lokacin nan ne kenan imaninka da shi sanka da shi zai zama to tabbatacce da na imanin ka bai tabbata ya ga hisan shi da uwaye da iya da duniya gaba daya umar bin khattab cikin sayar bukhari ya tabbata sahabai ba san karya ba ba da irin su umar ya ce ya rasulallah la'an ta haɓe illa min nafsi in kulle shi illa min nafsi ya ce ya rasulallah a yi duniya ba wanda nake so duk duniya kamar kai hin kai na kurin ya kan shi kurin haka yi mazala ya ce umar wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ki hannun shi sai hatta a kuna a haɓa sai ka zama tuni da a haɓa ilaik min nafsi umar ba imaninka bai tabbata sai lokacin da ni na yi soyuwa a wajen kata da kanka kuma da ce al'an hannu al'an wallahi la'anta a habbu ilayya min nafsi lokacin al'ana ya umar al'ana ya umar yanzu umar adabi iya ba matsala ba ce ba an san mutum da ka san kai shi ya wani gaskiya annabi ce umar har yanzu ya ce na rantse da wanda rai na ki hannun shi ba za ka yi imani ba sai ka yi so na hatta da kanka zuke nan an gaya umar ya ji kai ma ka ji yanzu don mun ji ba za ka zamanto mai imani ba sai lokacin da ka yi so na hatta da kanka ce eh ya rasu a yanzu yace na rantsi da Allah na fi son ka hatta da kaina to annabi yace al'ana ya Umar sai yanzu imani ya cika Umar kun kenan in wa al'amarin kenan haƙƙi ne kuma wajibi mai san annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira mun aiko ka ga duniya mai shaida ga al'ummaka ka ba da bushara ga wanda ya imani kuma ka yi galgadi ga wanda ya kan gari ce da tu'inu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwaqiru wa tusabihu bukratan wa asila Allah ya aiko shi haƙƙi ne ga al'umma al'ummar shi su yi imani da Allah su yi imani da manzo na Allah kuma mu girmama shi mu ji yauni shi mu karrama shi Allah ke cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nur alladhi unzila ma'ahu ce ulaika humul muflihun Allah ce waɗanda suka yi imani da shi suka girmama shi suka karrama shi suka suka bi hasken da ya zo da shi ya ce wa'innan su ne wanda Allah ta cikin masu rabu kenan imani da shi girmama shi bin abin da ya zo da shi shine sharadin samun rabon a wajen Allah subhanahu wata'ala shi za Allah ya gama sharadi na maganar imaninka da Allah ittiba nuna da jabi bin annabi ya zo da ni ya zo da littafi da sunna sai Allah ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ga ya musu in har da gaske kuna san Allah kowaye to fattabi'uni kenan biyayya gare shi me biyayya shine abin da yake tabbatarwa ka iman da Allah kana san Allah ka yi biyayya ga manzon da Allah ya aiko dan in wannan me muka so mu gane kenan san Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne wajibi akan mu ‘yan karin magana na cewa da na gaba ake sanin zirgin ruwa. Makaranci sahabbai kaɗan daga cikin rayuwar sahabbai a kan sa'anar sallallahu Alaihi wasallam. Mun san annan sallallahu sallam ya zama maka. A nan ya fara kira tsawon shekara goma sha uku. Zaman maka an samu abin da aka samu cikin kumci da gallazawa karar masu imani da shi Allah kaddara mishi yin hijira a takaice ya koma garin madina yawa ya aka yi yin hijirar shi sababin hijira jabir bin amda ke bada labarin bayan sun sun sun yi bayatul aqaba ta farko mutanen madina tawaga ta farko mutum sha wani abu sha biyu su suka fara gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kun san aikin haji magana ba shi kashi ba ka hanyar zo ma da addinin Ibrahim ne a Makka a Makka suna kan addinin Ibrahim alaihi salam duk aikin haji da komai ai abin da ake nawo annabi kullun dan gyara ne abin aka tare shirka ya mai da abin yadda Ibrahim kashi amma akwai aikin haji akwai addini a garin Makka shi za ka ce a Makka babu ahlul fatara to ga ana cewa wasu wannan yan wuta ne don maka ba fatana garin annabi ne akwai addini a garin maka shi kenan wani abun ya samu ta nan madina suna ɗan labarin kan wajen yahudawa suna jin labarin wani manzo zai zo kaza kaza kaza suna labarin abubuwan to suna zawa wannan kasuwa suna zawa haji a shekara kamar wancan sai mace fawar a haji ce ake zawa yanda ake zawa a mina a kwana uku wannan su ma dai haka ake kuma kamar kasuwa ake ci amma yanzu misali a nan suka fara samun randewu su ga musu keɓance annabi sallallahu alaihi mutanen mutanen Madina sun zo da aikin haji amma ga abin da suke so a boye suka annabi mubaya akan imani da shi kuma da cewa ya aika musu da karantar ba harkon ambassador a musulunci da harkon ambassador a musulunci ambassador ce Musa bin Umair shine harkon wakilin musulunci a wajen Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama su da Mus'ab bin Umair ya je ya tafi da su ya karantar da su addinin Allah a takaice da kan da abin da yawa Mus'ab ya tafi Madina ya koma da su nan da nan Allah ba shi hikima da karbuwa addinin a matsarin Madina nan da nan ya karbu da irin Sa'ad bin Mu'az Asad bin Zurara manyan manyan wanda kun sun musulunta kuma sun ce duk mai son su dole imanin ta fate da shi bayan an karanta kista ta musulunta waɗannan baya sun zo iya kira a cikin garka ta cikin garaken musulmi musa'ab sa'ad ibn mu'az asad ibn zurara sun manyan gar ka usaid usaid ibn hudayr usaid yana ce zo shi sai asa sa'ad ibn mu'az ya ce na ji labari an zo ana ɓata mana yara a garkan wani ya tura asarin zurara usar bin hajjari shi ne ke zalabu sabata shi ka shiga ga wani yaran da suke ya ce a cikin ɓarshin rai tashin hankali ne kujin zaka zai hawa kyaransu musu abin ce a ji hankalin ga dattijo ka tsaya ina da kai mutum ne mai hankali ka tsaya ka shurare ni ka ji abin da muke hudu in daidai ne ka karba bare na kabar mu kawo ce yaro kana gaskiya ya zauna a nan ake ce ya yi hankalin shi tsarin su da yawa mutanen mutum da yawa ba su da aƙida kama a tene su a lokacin kama a tene yahuda suke da addini mai yawan kama ba su aƙida ta Allah kaza ya ji hankalin shi da cewa zan ma tambaya da tijo yanzu kana bakin ruwa sai ka ga bato cike da kaya teku tana kaɗawa tambal tambal amma wannan batan iya tafiya sak bai kwana za ka a ce maka wannan batan bai da doroban shi kadai ka tafiya ce bai wa akwai doroban shi akwai doroban shi tabbas akwai mai gidan shi ya ce na biyu da Allah kana cikin daji sai ka ɓace abin hawan ka ya ɓace ka dangana kun sai mutuwa kana kaya barci ka tashi kun da ka halka sai ka ga madara da dabino da ruwa da abinci dai abincin kwamfule a ajiye ce za ka ci tabbas damun ba magana jira ka ci ka sha ka ƙari dala wannan abincin zai yi madara ta ba da randebu a gamin kai ke madara zo ita ma kayan dabu da dabinu suka suka su gama da kansu ko akwai wanda ka su ci a tabbas akwai wanda ka samu tabbas akwai wanda ka su bai wasu kafin a ne ka wani tsoron da Allah yanzu wannan duniya wannan kusan wasu cikin wani garamin turmamu da rana wani amma da ka tsaya da Allah za su iya tafiya ba wani mahalicci haka kuran ta gaskiya akwai mahalicci tabbas sannan ya mejo mai hankali ya san akwai Allah mahalicci dan wa almuhimmi dai anan abin musu mu zo anan mus'ab ya samu shi da anan da ya gane yace to yanzu zan tura maka babban ni yanzu na gane sa gaba amma wanda ya turo zan turma shi ma kai mushe da kamin ne shi ma sa'ad ibn mu'az ya zo yanda aka yi mai haka aka mishi shi ma ya gane a yau shi ne daga nan duka suka yi imani sa'ad ya koma gida tara duka jama'a shi gaba daya ya ce gaba dayan famin shi gaba daya duk wanda yake son mu gama kai da shi ba shi ya musulunta an baka ba ba ni ba kai kura ya ce sa addini sai ya a cikin madina manya sun karba to yanzu jabir ke cewa mun samu nutsuwa garin madina manya sun karba ya ce kai akwai matsala nan fil aman fil madina wasu da sai maka yi tsarar goyo kam sai ji ba ya ce an ya ku zai muna madina cikin nutsuwa a gari manzan asirin manzan Allah a makka ana koren shi iya laɗewa cikin duwatsu ce wallah ba zai yi ba dole a canza ta asalin shawara suka yi dole a ji a ba manzana shawara ya zo inda yake da nutsuwa cikin mabiya asalin zuwa suke nan bai a ta biyu suka sake tahiya cikin tawaga ta alhazai na mushirkan duk yan gari dai mushirkan gaba da aka tai su ga abin da ya kai su amma cikin lokacin aikin haji da suka tahi suka sanar da shi suna son gamuwa da shi lokaci kaza cikin dare da lokaci kana cikin cikin jama'a na ma yayin da lokaci kaza can wannan sai tsaya mai kamar sai tsari can wannan sai ware har suka tsota ɗaya ɗaya ɗaya cikin mutane suka game inda aka yi randemu to a nan da suka zo duk da abbas bai musulunta ba lokacin bai imanin abbas bai musulunta ba amma mutum da nashi yadda yake kare a nan sanar nake san manzana sanama ɗan nan wani ne annabi ya gaya ma abbas cikin daren suka hotar da shi da abbas suka tai wajen ansa wajen tattaunawa da ansa da ya ji suka ce ya rasulullah gaskiya zaman ka anan bai dace ba ya kamata ka je garinmu za mu baka kariya yadda za mu kare rayukanmu da dukiyarmu za mu baka aminci ka fitar ga wannan gari cikin hukunci asalin mu baya ake take mu baya ta yin hijira a nan ya meko hannu har suna tafi hannu ana asalin zuwa ranar hirki hannunsu ɗaya cikin amsa ya ce a'a ku yi hatara wannan abin da za ku ba ku san abin za ku ɗauko makonku ku san girman abin za ku ɗauko makonku bala'i ne duniya gaba ɗaya za ta ca kanku ko ku san yaunin abin za ku yi ɗauka ko kuwa ko matsorata ne ku dangana kan ku ɗauki abin da ya ƙarfi ku suka ji an mita ana da ƙashi mun hannun sa'ad an mene ne sa'ad wallahi mun ɗauka ko ma mene mun ɗauka za mu kare shi da dukina komai ya same mu wallahi zai mutu a nan suka mu baya ta maganar mutuwa ko rayuwa ya je garin su asalin hijira kenan muna magana da sahabbai suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai muna ce na na gaba sanin ruwa inda suke ba abu ne da gaske suke eh Abdullahi akwai Sumama ibn Usal cikin sai musulmi Sumama ibn Usal yana daga cikin shugaba ne sarki na imama imama gari ne babba wanda su suke rabitan su suke ce da mutanen makka abinci Allah ta ya huto da 'yan jama'a shi ko shi kada za a ce zai ta makka irin umara ko haji ta jahiliya kurin musulmi wata dauka ta sabai sun ta wani abin su su dawo da suka shiga suka mushi suka mushi a hannu su ba san matsayin shi ba san koyewa ba suka zo shi madina annabi ta kun san da kuke tare su mama ne bin usad shugaban ya mama kan kuyi babban kamu sun yi babban kamu ana annabi karme shi a masallaci annabi ya zo ya ce ya muhammadu kai ya su mama me ya magana ka magana imani kenan ya ce ya muhammad in takatun takatun zadan wa in tan'am tan'am ala shakir wa kun turu da malam fasal tutsa matu mashid ya ce ya muhammad magana ke imani babu ita ya ce in har ka kashe ni ka san ka kashe mutum wanda ake neman jinin shi ma babban mutum kenan in kuma kamun baiwa kyauta ka bar ni ka rawa mutum mai godiya kyauta in kuma kuɗi kake so ka hoɗi komai za a baka a da akwai kuɗin komai za a baka hoɗi ma maganar imani babu ko a kashe shi ko a bar shi kyauta ko a mashi kudi imani babu su mama washe gari abin bai dawo kwana na biyu su ma duka ya su mama ya la'izu ya zama mai ya ce abin da na gaya maka ina nan in ko ka kashe ni ka san ka kashe mutum mai girma ko ka bar ni kyauta kawo mutum mai godiya ko ka amshi kudi ko a baka annabi da ya kwana uku ya zaune su mama to amma nan wani hikima ana a masallaci yake duk abin da ake na wa'azi bayani iya ji iya kai da kawowa. Kurnan su mama Allah sa kunin sai fahimci addini. Da kanshi annabi ya zuci ya ga annabi bayani ya gane kuma ya yarda. Annabi ta su mama ya je cikin dabinai ya je ya wanka na kahuci na wanka musulunci ya je ya wanka ya dawo. Ya kalmar shahada. Yanzu ya kalmar shahada sai ya ce ya muhammad ya ce wallahi duk duniya duk duniya ba wanda nake ki nake neman alaban dama in kashe shi kamar ka duk duniya ba wanda nake ki kamar kai amma yanzu wallahi duk duniya ba wanda nake so nake ji kamar ka ya rasu sai duk duniya ba garin da nake ki irin garin ka madina a yau an waye gari garinka duk duniya bagan da yake so kamar shi ya Muhammad an waye gari ce duk a ce addini gaba ɗaya ce addini ba addini ka kiya duniya da musulunci ma yau an waye gari babu addini na so kamar musulunci yanzu ya yarda yanzu ya Muhammad ce na musulunta me zai yi yanzu ya musulunta a maki neman wata gudunmuwa zai kama addini ya shekara ka nawa iyawa wurin a cikin maka a yaga shekara hamsin gwasa ma ba abin da kama addini shi yanzu ya musulunta amma tambaya yake wata gudunmuwa zan kawo musulunci kenan na musulunci addinin kowa ne ba na nama gari a addinin Allah ne kowa ana nama ga gudunmuwa shi ka kawo Allah saka maka ka kawo kana kallo Allah kama ka da laifi shi kula da addinin shi haƙƙin wani mun addini a wani ma na malamai na masu wazi a mutum kai musulmi ne dole ka taimaka ma addinin Allah wannan haƙƙi ne kan masu imani ya ce yanzu me zai yi zala ci kurin ka yi abin da za ka yi a kurin ka ce ya ce to dama na hutu da ni umara ya ce ka ci gaba da umararka su mama iya zuwa makka sun san shi tun sana ne suka alama yanzu ya canza a kan da suka ce ya su mama a sabauta ya su mama me ya sabauta sabauta sabi ma na ka ratse kenan ka bar addini ba da kanu a tabbata yace la ma wala ce walakin aslamtu ma al-muhammad yace ba ce ban ratse ba amma na musulunta tare da muhammad na musulunta ba ratse ba ne musulunta ce ne ce annabi to zan ga muku daga yau mutanen makka tsaba daya kwaya ɗaya ta tsaba ɗaya ta ta abinci ba ta ƙara shigowa makka hedi uzunin muhammad amurgo total su kuma da shi suka dogara garin dole suka tashi suka tawo tawaga makka madina aka aka abin da ya zahi baiwa ta kwan aka je aka nemo zumunci ne wasu kan dan wansu ne suka san dangi ne ka jama'a kawai kaza kaza yanzu suka ne wasu gane dan wansu ne wai ‘yan wa almuhim da kaga nan menene yadda suke sa nan sallar salama shi ya kuɗa amur bin as amur bin as shi ma irin matsalar ce yake cewa ya zo wajen mutuwa ne amur bin as radiyallahu anhu ku diba amur bin as shi ne wakilin ƙoreshawa da sahabbai suka yi hijira zuwa habasha shi ne a gaba zuwa aminu musulmi makka a gani a cikin da kallon musu shi ne wakilin ƙoreshawa a gaba duk dabarar da aka yi in sun ce kaza ce wuce da jaki ce musu kaza shi ne a gaba shi ya kai rashawa don a maido musulmi maka amma addini ya rabo ya shiga Allah mai dalilin shirya daga baya Amr bin As an san shi dai kuma komanda ne na addini ya musulunta ya ma addinin Allah hidima ya fituwa hatta wannan kanta ita Afirka tamu na kashewa shi ba masa shi bude masa gaba daya shi ya cikin bude masa ya gwamna a matsan addini na musulunci amr bin as addini kenan yanzu ya zo wajen mutuwa sai hoshi da kuka sai juya baya bisan kallon an ji shi ya kallon katan ga abubuwa ɗaya ce baba annabi ya baka bishara da kaza kayi kaza da wani abubuwan na fadala kukan me kake baba ya ce wallahi ba ina kuka bane kan wani abu ce ba abin da nake ji da shi kamar kalmar shahada ta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah su nake ji yace abin da ke tunani yace na yi rayuwa kala uku na yi rayuwa kala uku yace na yi rayuwa wani zamani ba wanda nake so in damu dama in kashe kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake so Allah ban dama in kashe shi yace wannan rayuwa na sai inda na mutu tabbas in dan wutai da na gama yau ya ce rayuwa ta biyu na musulunta na yi zo na ce manzan Allah mai koma hannun kamun baya annabi ya mai ko hannun shi yana je yana ba na ce ala shar a kan sharadi ya ce ya amur me sharadi muke so ya ce ina roƙon zai mu baya amma a gawar kamun abin da ne baya ya san ya abin da bai dace ba annabi ce amar baka san ba da cewa tuba ta rushe duk abin da aka kahinta ka tuba an kare hijira ya kanta tana rushe abin da aka yi kai abin da abin da kai baya an wanke amma ya ce wallahi ya ci an waye gari yanda nake son annabi sallallahu salama nake girma shi ce ban da ita ka idona da shi ban da kallon shi ita ka idona ina kallon shi idan nake jin wani ban da kallon shi sai na zaka min tambaya sifatan manzo Allah yake sifanta mishi to ban da sifanta maka shi yanda yake jin manzo Allah yake girma yake jin yake girma shi ban da kallon ban da ita ka idona kallon shi gaba daya ban da kallon shi gaba daya ina jin yawunin shi da san shi haka sahabbai suke akwai rabi'a rabi'a da cikin sahabbai ne shi kurin bai so annabi wata bukata a ce ba kowa ya bar gidan shi ko cikin ya bar gidan shi ko tsaya ko annabi zama ko ne so ya bar gidan shi bar matan shi ya bar yalan shi ya sako ko ya sako annabi ko zamana me yake wai ka aje manzo Allah wata bukata ba kowa kurin shi zai zo zama ka tani ko annabi kai fito kun ba abin ba ce zo ba shi kurin zai ko zo zamana a kowa da bukata ko mun dare shi ta ranar manzo Allah ya hutu sallallahu alaihi wasallam ya ko da biya annabi ji kanshi ya san rabi'a abin an kai gaya ya ce rabi'a san ka tambaya abin da kake so rabi'a ko me ka tambaya rabi'a na san da yanzu aka ce aka tafi dan kara tambaye gida mota kaza gila kaza kara in na mu ne yanzu ne miliyan kaza eh jibram ta masar dai masar wace ce da kwatora muna muna gaba da tidiya da ba azumi madalla zama eh dun shin ka kuna ko neman shahada Allah taimaka yace ka tambayi abin da kake so wata ruwaya cikin ruwa da rabana ka ruwaya sai da yaje bai ke tsaye ba sai da yaje dai tunani kare da ya dawo ya rasula as'aluka murafaqataka fil janna kurin ina son zama da kai a gidan aljanna ya ce a wagai da zalika ya rabi'a a bayan wannan bayan wani abu ya ce huwa za ka yarwar huwa za ka wannan kurin da kisa yan wani da Allah yanzu in ya kama shi da ya kare ba in ya kama shi ba ta in duniya ka gaba ne na take yanzu amma iyanan iyajen nan zama gidan aljanna ya muna gaya muku cewa sahabbai yanda suke son abin da gaske suke cikin sahabbai imma tauban akwai sahabbai da dama malamin da ka sababin sarkar umarna rasulun wannan halin sahabbai ne ba ɗaya bai zo wani annabi ya ga wani cikin sahabbai cikin tashin hankali ya baya ta da hankalin shi ya zo da damuwa lahiya wani in ma so ban in ma wani shi cewa lahiya ce ya rasulallah abinda nake tunawa da yake sa ni damuwa idan na tuna in mun ganka ba hankali na tashi eh na zuwa ka dai in ji daɗi ya rasulullah sai nake tuna idan kiyama ta tashi kana cikin ƙololuwa daraja ta sama kuma muna ƙasa ya rasulullah kuna matsayin annabawa mu kuma ga mu a ƙasa wannan shine matsala ta ya rasulullah kina raba shi da manzon Allah a lahira shine kurin damuwar shi a nan ne cewa fata Allah ta sauko matsala wa rasulahu matsala wa rasul fa ulai ma'alladin ana ma'allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shauda wa salihin ba na ulai ka rafika Allah ce duk wanda ya da'a ga manzo na Allah ya da'a ga Allah ga manzo na Allah kenan ko da daraja ka bata kai can ba wata ruwaya ta almaru ma man hab annabi ce wanda kake so kana tare da shi haka wani yawa na wani tambaye yanzu ka annabi ba abin da ya mallaka a duniya da ya tattalin lahira kamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi almaru ma amana hab mutum iya tare da wanda yake so na menene Allah ya ce duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah iya tare da wa'inda Allah ya musu ni'ima na annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi wannan me almuhim kenan duk da darajar ka bata kai wurin shi ba amma san da kake mishi Allah zai baka daraja a kai ka inda yake dan neman aljanna kaga wanda kake so Allah gama ka da kake so in hatta abu kai a duniya haka take Allah ya cikin neman aljanna zai gama yan aljanna abokan juna duk inda kuke ikhwanan ala surun mutaqabilin suna ‘yan uwan juna a aljanna ma haka suke fa'aƙa ba da ba'adu ma'ala ba'adin sa'ad za a gama ana tattaunawa kuma fasa a fasa ba ba da ƙiya fasa ana tattaunawa ana ɗan mai tsakon ana shanti da ke ana sha ana shi ana sha can wannan abin zassuna inna kunna qabla fi anna mushrikin famanna Allahu alaina wa qad adaba samum zaka ce zaka tiri duniya ma kawa ne gaskiya lokaci ka za mun sha kashi ma ko mun tsere ko an kai hawa ne ina abin da aka na duniya za su ɗauko magana abu abin da aka yi duniya sun tattaunawa cikin hirinsu mun sha wahala ga shi wa Allah mana baiwa can wani ma cikin tattaunawa ya ta kai in ka na je kare na tuna a duniya domin abu kai na muna tare da mamman da iso da zaidu duka muna tattara ana cikin shakatawa sai muka ga babuwa ne akwai matsala shin zai tana ban ga wani ba wannan daman a duniya iya mun izgirin cewa kai yanzu ka yarda bayan mutuwa a tashi zaka zaka za duk abun ka da su yace yanzu bai nan yace halatu mutajiun ko kuma mun dan leka maleka ina wuta iya wa iya can Allah ta fattala far'au fi sawa'il jahim duk girman mutane dan wanzu a nan duniya ma za ka da maka abin da ake a mazan bulanci ko kuwa kana da jama'a na sai ga abin da ake a mazan bulanci shakira dubu nawa bale Allah duk girman wuta Allah sai ya gwada mai wannan aboki na shi kuma samu kwantar kai sai ce wani ba kai ba ne ba kake mun izgili cewa ba wata rayuwa ba mutuwa kaza kaza kaza kaza gashi muka kai ga halaka ciki ya ce ka ce walla walla an ba da ni'imar Allah da wani ba ni ma da ina nan tare da kai Allah kiyaye ina ba kai ne masu mugun shawara ya ce ni ma Allah kare ni ma da ina can yau kenan ya kasar mu'amma kenan abu kai wuri guda tattauna ake a more tare wuri guda sai Allah ke cewa liman kama makamu nabi jannatan don tsoron ubangiji ya yake aljanna biyu aljanna gidajen aljanna da yawa an ce na ce jannatan yanda an san a duniya ma su a can aljanna matan hurul in hurun maqsuratu fil khiyam su a can matan aljanna ba ta ganin kowa he kai ta aljanna ba ta san kowa ba he mijinta hurul in za ka ci anan duniya ta san abin ta san wani na amurka ta san wani mawaki ta san waya ta yi dai ma ta san shi banda journal ta san su kan kasa ita can kaɗai ne kuran eh alaƙin amin alaƙin mulaniya alaƙin fihin na ƙasa da tsar ɗin a cikin ajin a cikin ajin nan akwai mata ƙasa da tsarfi'in hurunin ya ce mata ne wanda idanta ba san kowa ba ya kai kuma ce hur hurun in sami hur ce mai hawara mai hawara mace farafes farafes fari mai kyau mai in aina mace mai aina da ido dara-dara masu kyau haka ce aljanna wani wanda ce alhunan alayyar musamman da kamar kamar lulu ne kamar lulu gasu nan dai duk wani ya kai kyau gasu nan to aljanna gida akwai gida yalan ba mai shiga abu kai baka shiga kai sai Allah ka ce kowa iya da gida bilal jannata ne kenan akwai gidan fami manzara ya ba labarin cewa ruwa bukhari kun sun ta tabbata ne da wannan ruwaye a wannan wurare manzara ka ce mai imani a aljanna iya da wata khaima mujawaba milulu iya da wani daki mujawab milulu mujawab daki ne bildin ne aka yi ba da birgin siminti ba laka ko kare ko zinariya a lulu ne diamond shi ne aka rarike aka rarike diamond aka mai tsawo ce 60 minan fi sama ina gara sai wani metar 400 shi wannan sama kilo mil 60 eh ya ce kilo sattin sama ce fi alu kurin wannan bildingin kurin matanka ne ya ce wata ba ta san wata ba kurin ya shagari aljanna ke mana haba alakai lahiya wata ruwa ya mafi ban labarin cewa wai ya ba labarin talaka ƙarshen shiga gidan aljanna na baya na baya ne ɗan baya baya ne ba bayan margaba gaba ne ba ɗan baya ne bayan ya sha azaba ya sha azaba cikin sai mutum annabi ke cewa kashin mutuwa daga aljanna yau daga wuta kai ya sha wuya ya zama gawi ba a mutuwa ya ce ya rab bala'in zahin wuta ya ishe Allah Allah zai magana da wani bawan kai sai ya ce ya Allah ina roƙonka Allah a kai ni ɗan gehe-gehe Allah ce ya bawa na an aka geyin baka neman ƙari da ce a ya isa ya isa Allah ya isa kawai kai yau da ce a wala kai da geyin ya isa Allah bar umarni ya ɗauko shi sai a kai shi geyin ta wannan ruwa cikin sai mutum ta tabbata Allah ne ke magana ba abin da Allah so ke da bayan shi aka shi bakin geyi can ya ɗan jima ya ɗan huta ya yi leƙa waje ya ce ya Allah ita ya Allah a kai na kowacin ɗan waje baki baki ba daga wata a da'isa Allah Allah ya sa da'isa yanzu aka hudu shi daga ciki ya juya baya ya ce alhamdulillah lazi na jari minki na gode ma Allah da tsaye daga bala'in ki na gode ma Allah shi da an kare shi ke na gode ma Allah wani rubuta cin ya sha iska ya daga kai ya tsinka aljanna ce Allah Allah ci aba wannan kan kace babu an kare ba kai kace daga wannan an kare ce Allah ni ma ko ake ko Allah an ce za a ba shi uzurin kama hanya an ci iya kama hanya kai da aljanna sai game da wani benin gida iya haske sama sai faɗi sujada ce ya rabbi wuji ki Allah na gani a ce ba Allah bane ba gidanka na gidan aljanna daga kanka kurin ka shiga haba dan uwa la kai malahiya imam muna magana cewa aljanna sahabbai san manzo Allah suke ta gaske sallallahu ba wasa bane ba yan wa karshen al'amari wannan shine haƙƙin musulmi ka annabi sallallahu alaihi wasallam matsala a yau mutane rishin sanin addini an waye gari wasu suna ga san annabi wani abu ne daban ko cewa yan wa a yau ni walla a rayuwata an zamani bin taba gaba zamani irin na yanzu wanda nake ga ƙarya da rishin kumya rishin kumya ƙarara wai a waye gari a yau ɗan ɗariƙa wai ce ma ahalin sunna bai annabi ni ban gaba ƙarya rashin da zalunci irin wannan ƙarya zalunci rashin kumya kai ɗan ɗariƙa mai bin wani wanda ka kama wani in wata kama wani ne ka kama ahalin sunna ce manzan Allah ya ishe shi nashi ya ishe mu wa a maka ce wai kai ne mai sa annabi ka san akwai wasa da haka hankalin mutane na san dai nan a jami'a nake da dan jami'a kuwa irin filoshin iya rezonoma dun mai tunani mai rezonoma bai munu shama yoshe ya a ce maka mutumin da ya ce shi na manzan Allah ya ishe shi wannan kuma sai tarma shi kuma wannan wani malami ne ya ce koshi ilimi ko mabiya he hanya sabuwa he ci abi he yarda ya bi shi kuma yake kare shi kuma da ana hudu sa ƙarya kai kuma irin abin suke ba shehunansu ya yi daraja ta manzan Allah su da sanama. Cewa su kiraye shi, ci don da gashi kun sai aljanna. Ali Annabi sallallahu alaihi ya rayu da munafukai a Madina akwai wanda mutum a cikin shi ina ku talib. Amma bai shiga aljanna ba maso ce ganin shehuwa ne ma kun yi aljanna. Da ana saka ya ce kiri kada kallon mutumin kana kallon shi kana gishi. Sun ba wa'annan malamai da yawa suke magana kusa annabi da yawa suna wasa da hankalin mutane ne don kansu gane da neman kare manzan Allah amma suna kare shi gunansu ne hakika ranar amma wa hankali bai kamawa ka ce ma ahalu sunna bai sana salama ke da kame wani sharri ko tawili wanda ku kuma a hili na karara yan wa ba wani shubaha ba wani koyo karara kuna da an ce ba a gani kana kana na bidiyo kim manzo zai ce maka shi idan misali misali cewa idan manzan Allah ya ce ba mulki la sai mu yi ko annabi ce ba mulki su yi sai wani karshe na amai shari'a Kano cikin dariƙan ne yace wallahi inda manzan Allah zai zo ya ce kai bishe wuce wallahi zai taka wuyan manzan Allah nan Kano yana amai shari'a ma kaga soyayya cikin shi wani ta huce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to su a wajen su ya ce ayi ba kai mulki ba ɗan muna magana wani zama wani magana sabi nan sahabbai ne in san annabi ne a kowane da yake su ɗan wa ba so na baki ba karanta sahabbai misali a uhud a uhud annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kai mai sun ci mushi sun halbe shi an wasa mai kai an kare mai hakuri jini har ƙasa amma ana cewa an kashe shi ma sun ka sun zuka harbin kibiya ansar ansar akalla an kashe tara zama guda ko bakwai za a rubuci biya ko mashi ka bara annabi an ji mai ciwo sai ya tashi aka rubuci biya maimakon ta kai gare shi sai ka bara ka kashe kai shahada abubuwa wannan zai kare manzan Allah an bugu da sun gano da yake suna harbi harbi suke yi wannan ya bara ya kare manzan Allah ya shahada sai da wajen tara suka yi shahada a wajen guda su ma sauran suka suka tsaya aka Allah ta kwanta su ma an ji da su an musu harbi yawan gaske yawa anan ake so na gaskiya to yan wa'idan wa'innan sahabbai in dai sa annabi ne babu wanda ya kai su da kwatanta to amma gaba ɗaya kam cikinsu babu ɗaya rana ko da wasa ko da kwatance wanda mu taɓa cewa ku zo mu wa manzan Allah maulidi ko na ɗaya rana ka ce kuma rashin maulidi sun ba sa annabi kaga hadarin dan bid'a ku abin da ya kirkira ya kawurta ka akan kin shi wani wani mutum kan tarihi ina cikin dai nan kasar kudewa rawi ne kan ko a farta kamar tarihi a ina aka samu maulidi ka karanta ko ka dan turanci ne za ka shiga cikin google ka shiga cikin ka kai wajen sheka google sheka google ba sheka google ka shiga google ka tambaya durijin kimulidi shi wanda har daura fatimiya shi bai taɓa ciyawa manzan Allah yawa bai taɓa hudi ba shi kuma hujjar shi ta yi ya ga nasaru suna ma isa shi ma ya kamata a yi wa manzan Allah kawa ba mai kuma kuma na salama ya gaya mana mu saba ma yahuda kam ya koyi da su karkashin wannan daura fatimiya suka kirkiri maulidi aka yi ya ba da kuɗi jirgin da dubu asalin shi kenan a duniya ɗan shi'a ne shi'a ne rika shi'a ce fatimiya ba kenan wakan wannan to yan wa abinda annabi bai yi ba duk wannan kan da annabi ke shaida ko annabi ko sabai karni daya biyu duk alba ba wata mazhaba ko abu hanifa ko maliki ko shafi abin hanbal babu ɗaya cikin wani taba yi ba bai ɗaya na maulidi duk sa ikan tana addini tun da akadari ka zo ka zo ka zo shimawi ka zo izziya ka zo risala ka zo askari kai da tare sama bukhari muslim duk wannan kan gaba daya babu ɗaya wanda ya taɓa babu maulidi amma wai su ce in muka yi baka sa annabi ka san zalunci ne da sharrin hadarin yan bid'a kenan yan uwa san annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen ahlu sunna wal jama'a san shi biyayya da abin da ya zo da shi ka yi imani da shi ka mai biyayya ɗan wa mu shirin kudu nake ce muku mu a aƙidar ahalar suna abinda ake man cewa ake bikin tunawa mu annabi sallallahu alaihi salama ya huce mu mance balle mu bikin tunawa kullum tare muke da shi so muke mai so muke kullum cin mu shan mu kwancin mu tashin mu abin hawan mu duk da mu shiga hutanmu shiganmu ne yadda ya yi ba ya a shekara ba kullum ba shi ne aƙidar ahadu suna wa jama'a sa'an na ba a aikace kuma shi ne so na gaskiya ba rawa ba ba waƙa ba yan a yau zaga da abin shekara sakai sakai gaya da ni da ido na a nan garin ba a kano ba a nan garin na zo da sunan masu annusa masu ahli suna shekantaka su masu annabi ne a kan titi da rana sha biyun rana da didi dispensar mata zaure da budurori da malamin shehun a cikin mota a gaba an tsaya daidai dispensar tana ana tashewa ana rawa ana wasu ana yi a wasu ne wani masu annabi wasu annabi ne hasanin shekantaka ce ne shekantaka shekantaka ce abinda annabi yana za a san annabi saba ma Allah yawa haka suke riyawa su masu annabi amma ba sa annabi ne ba a bata ne bid'a ce halaka ce suke kanta amma suna ga cewa daidai yan wa shine imanin mu Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai zaka bi ka tsira shi kadai zaka tsira duk wanda ba shi ba yayi bayani karara kuma yan wannan annabi ya wannan bayani a nassin qur'ani a hajjin bankwana kayan barin duniya inda gabar sahabbai ƙarshen gamuwa da su kuma Allah ya safkar da aya al-yawma aka mace man malike cewa masu ta bid'a aka ce bid'a hasana ko dan wa in ba halaka ba kai yanzu bid'a alma sunnan ma hasana baka yi ba sunna baka yi gaba ɗaya ba ɗan wa wane ne a yau zai iya cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na sallah ko azumi ko azkar wanne ne za ka iya haka wuce abinda manzan Allah ya yi haka ƙara ƙaddara ma na yi akwai hasana ko ƙaddara akwai tako to kayi na manzan Allah ka ƙari har za ka yi na wani alhali annabi sallallahu alaihi wasallama ya wani aya ta san ko shi imam malik ke cewa man ibtada'a fil islam bid'atan yara hasanan faqad za'ama anna rasul khana risala in wa annabi annabi a rayuwar shi ya hudu ya ce man amila amalan na sadi a wani fawarar duk wanda ya wani aiki na ibada ba mu maka ce bai ba annabi ce kai ba an kai ma annabi ce ba su idan ga ce maganar ruwan bugu to ga sabi ibn umar iya cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'ahan nasu hasana fasara ta ibn umar yace dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce bata ce ce ibn umar ga an buga ne ba sabi ko ga kai ba maliki ko to kai imam malik in dai maliki gaskiya ne ba ku gane imam malik malamin sunna ne malamin ahlus sunna wal jamaa ba gan malik da bid'a da shi ajin malik da zai gan bid'a ko ne sallama ba mu da bid'a ajin malik babu babu sunna dan bid'a ajin malik ko imam malik ya hana ka ba dan bid'a ma diyarka malik ka zama dan wana ba ba dan bid'a diya ma malik ba dan bid'a bane ahlus sunna ne cikakke imam malik ke cewa man ibtada fi islam bid'atan duk wanda ya kirkira wata bid'a a cikin addini yara hasanan ya ga bid'a ce mai kyau faqad za'ama anna rasul khana risala ko bid'a baki ba matsayin shi yace manzo Allah ya haita sakon Allah haka ma zaka ce kuma daga yadi hujja ba da kabawai sai malaka domin yace Allah mai girma da buwaya ya sabkar da aya ajin bankwana a ranar arfa Allah ya ce al yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islam dinan aya ce ta qur'ani karara inda hadisin ta bai inganta ba aya ta qur'ani cikin cikin ma'ida aya cikin aya ta uku ma'ida Allah ya ce a yau alayhum a yau wannan rana ce ta arfa bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam kwan 81 alama yi bayan ta 81 kamil Allah ya ce a yau akamantu lakum dinakum Allah shi ke magana a yau Allah ce na cika muku addini mun ga abin da ya cika akwai saura aka ce ga sannan ta cika an ba an gona sama cikin jami'a ana cikin amfita aka ce babu wuri ta cika babu wuri kiran kaga an gare ku ke da ka ta gidan to Allah ya ce a yau na cika kuma iya wani ce maka ai fadala ce akwai fadala ko sai ce wa ataman mutu da wannan rane wa ataman mutu alaikum ni'imati ni'ima gaba da kaf yau ka tuka wa raditu lakum al-islam dinan musulunci shine kadai addinin Allah yan wa shi imam malik yace duk malik ta duk abin da na addini ita malik duk abin na addini wanda babu shi a ranar sabkar wannan aya malik ya ce nema a zamun a yau abin ba zai zama to addinin Allah ba ba zama shi ka dubu kusa rage ba tun malik da ran shi ce duk abin da babu shi na addini sabkar wannan aya ya ce ba zai zama to addini ba a zamanin shi balle a shekara dubu da ramu za ka yan uwa a takaice ka bi sunna ka huta ka tsira duniya da lahira ka samu kwancin hankali nutsuwa ka bi bid'a ka wahala ga kashi ga azaba duk rayuwar wahala ce a bid'a komai wahala ne mutuwa wahala aihuwa wahala aure wahala yau aka maka mutuwa ka kare abinda ka mallaka dole ya ka hudo ka ba su ya ka biya mai sallah ana jira ba a sallah ba ba a yi ya raba kudi in wata iwa a nan garin bayansa wallahi da gaske aka yi uwarta a sayanti uwarta ta mutu su biyu a cikin gidan ta kashi ba ta da ko biya a wajen maganin uwar to yanzu ta san haka ya mutuwa dole ne da kuɗi sai ta ɓoya ta gaya kowa ba sai suka ji wani kayan da ta je ta saida ta ƙare ta samu ta rage kuɗi a nan ta ce wayo mama ta mutu dan yanzu kenan akwai kuɗi an ba kuɗi abin bai yi wa ita ta matsala haka take a ka kare kwana uku yayi a zo a biyo sai sun lalime kwana uku ba su barka ba sati su kewayo su lalime ka ba su barka ba arba'in su kewayo su lalime ka shekara tana jira su lalime ka kuma ce an kwan biya kama tsoho bai dawo din dai lalima ce ci da addini ne har yanzu ta kirmida kun ci da addini ne in aihuwa kai da mai sunan kwana uku da karwatar shi da kudin shi sahiya kudin goro kudin wajiya duk haka take kun wahala ta jira haka arme arme wahala mutuwa wahala aihuwa wahala amma sunna daɗi Eh, daɗi sunna Allah an Allah an shirma kan sunna yan wa a takaice dan da lokaci akwai mawdu'i na biyu a takaice zamu yi masala wannan rayuwa in wa gaba daya